arba'ana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da biyar ga dubu biyu da ashirin da hudu. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad muna cikin jizu sani a jiriya da tafsir na maulanmu sahibul kayyaki Sheikh Ibrahim Yes Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإله العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إهدري لنا بهذا المهدري والتع به بنظرة تأتي لنا بالسبع أيوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
زادكم الله مغفرة وفائدة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا ورعاية آمين barkan mu da azumi barkan mu da yau bismillahir rahmanir rahim qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال آتي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أجيا منجي bayan an ƙara gasa annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi nasara bokaye da matsafa sun sallama wa annabi musa sun musulunta a hannunsa sun miƙa wuyansu ga allah daga nan fir'auna sai daina magana ya koma gida ya zauna baya fita saboda takaici da bakin ciki da bashin rai har sai da manyan fada yan majalisar sarki suka zo suka same shi suka yi magana da shi tukuna shi ne wakalar marauni kawai fir'auna aka zar musa wa kauma huri istinu bidarbi wa ya zaraka wa ala taka to daga nan ne fir'auna ya fara magana سنقتل أبناءهم ونستعين نساءهم وإنا فوقهم قادرون to da bokaye da mazafa da sauran mutanen gari waɗanda suka musulunta a hannun annabi Musa alayhi suka ji cewa Fir'auna zai koma irin ɗabi'ar da ta baya yanka ƙananan yara da wanzar da mata sai hankalin su ya tashi suka zo suka ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi kuma sai ce da su istainu billahi wasbiru kuma ba waɗannan mutane kawai ba ko kai a yanzu ka rike waɗannan abubuwan guda biyu ba yadda makiyanka za su yi da kai ka zama babu wani bango da ka jingina da shi babu wani tudu da ka dafa babu wani maruki da ka dogara da shi sai Allah sannan duk abin da ya faru ka san cewa Allah ya sani yana gani ka yi haƙuri to za ka yi nasara abin da yake janyo rashin nasara shi ne rashin neman taimakon Allah da kuma rashin haƙuri sauri da garaje ka ce kai abin da kake so yanzu yanzu kake so to wannan zai sa ka ba ba nasara amma in dai za ka yi haƙuri cewa Allah bai manta da kai ba ya san da kai kuma zai taimake ka to zai taimake ka ne amma idan daga cewa ba zai taimake ka ba haƙurin ka ya gari to sai Allah ya barka da wayan shi ne a nan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shirya musu wata dabara ba ko wani wayan sai ce musu istairu billahi wasbiru ku tafi ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri a bisa cutar da fir'auna da mutanensa za su yi muku amma ina so ku sani inna lamar lillahi ƙasa dai ta Allah ce yuri su haman ya sha wuri ibadihi yana gadar da ita ga wanda ga dama daga cikin bayinsa wal akibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe tana ga masu tsoron Allah to shine a yau wato Allah yake gaya mana mutanen annabi Musa sai suka gajiya kamar ba su gamsu da jawabin da ya musu ba sai suka ce ƙaru uzi na min kam ƙaru mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sai suka ce uzi na fir'auna ya cuce mu an cuce mu min kabli an ta'tiyana kafin ka zo mana da wannan annabta taka ko kafin ka zo mana da wannan mu'jiza taka an cutar da mu kabla an ta'tiyana kafin ka zo mana da annabta kutila minna kaza wa kaza gulama an kashe mana yaya kaza adadi kaza adadi kaza dubu ɗari da goma. ‘Ya'yanmu da aka yanka kafin ka zo, ‘ya'ya dubu ɗari da goma aka yanka. Wajen ba da majin da na, wal'ana bayan ka zo mana kuma yanzu a ranar fir'auna an yi ya kuma da ila tilka da hala. A baya, an yanka jariranmu dubu ɗari da goma yanzu ga shi bayan ka zo kuma za a sake komawa gidan jiya. za a ci gaba da yanka mu a yanka yayanmu a bar matanmu su ma abin da aka bar su saboda aikin aikatau aikin wahala matan bari isra'ila sun sha wahala sosai to saboda haka ake barin su suke wanke-wanke suke shara suke wanki suke ɗaukar kaya suke dafa abinci matan kimɗa ba ta aikin komai sai dai bacci da cin abinci kawai ba ta faru isra'ila su ke wannan to shi ne suka zo suka kawo kuka wurin annabi musa alayhi salam suka ce da shi uzina ni qabla an ta'tiyana qabla an ta'tiyana qutila minna kaza gulaman wa min ba'di ma jitana wal ana arada fir'aun an yaqulu ila tilka al ƙara musu sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da su asara buku kada ku damu kaɗan ya rage ya kusata ubangijin ku an yi a aduwakum ya harkar da makiyin ku fir'auna da shi da jama'arsa wa yasta khalifakum fil ardi sannan ya mai da ku khalifofinsa a cikin ƙasar Misra kar ku damu kar ku damu kaɗan ya rage ku ci gaba da haƙuri kawai kaɗan ya rage ubangijinku ya harkar da fir'auna kuma ya gagan muku da ƙasar misra har yanzu da kai ba ta amaluna to daga nan kuma sai Allah ya sa muku ido ya ga ku kuma wani irin aiki za ku aikata bayan fir'auna ya wuce dama haka ce kowane zamani duk mutumin da ke kan mulki waɗanda suke so su hau kujerar sai suke biyiya ba su ta fata shi su ta shirya mai kangi da makinci su ta gaya wa talakawa ai mugu ne ai arzani ne ai maki ne ai kaza ne ai kaza ne wai saboda talakawa su masa gore to idan sun ƙare goren kai da ka ziga su ka hau sai Allah ya ce maka to shi kenan ga shi ne yanzu mun baka muna kallon ka ga goma da wani aiki za ka yi irin nashi za ka yi ko ko lalacewar ta fita shi shi ne abin da PDP din nan suke da su da APC kana iya ɗaukar kaman APC su ne ƙibɗawa PDP su ne Yahudawa so sai kana iya ɗauka haka kage yanzu kiddawa an tushe mulki mai martaba sarki firawuna bakin da ne bari isra'ila suna cewa da iya ba mugu ne azzalimi ne mugu ne azzalimi ne allah ka cire shi allah ka cire shi sai mai musa ya ce dokar ku damu a tara buku an yi hulika a duwanku wa yadda ka dafa kun fi darbi har yanzu a kai mata amadu kaɗan ya rage ya kusata ubangijin ku zai halakar da makiyin zai ba ku ƙasar ku zama ku ne mamaya a cikin ƙasa to zai sa ido ne ba ku kuma wani irin mulki za duk lokacin da ɗan pdp ya zagi ɗan adc to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi mulki ya gaya ne ko kuma idan dan APC ya zaki dan PDP sai Allah ya bashi mulki ya ce to kai ma ga ta hawo gai kai kuma wani irin mulki da zaka yi shine ma'ana idan ba mu manta ba tun a shekarun baya da yawa lokacin turawa ke mulki aka ce ba iya ba azzalimai ne mugaye ne suna cutar mu suna zaluntar mu suna kwashe mana arzikin kasa ko sai Allah tabaraka ta'ala ce oh turawa azzalimai ne ku suna cutar ku suna kwashi arzikin ku to bari in dauko ƴaƴan cikin ku waɗanda kasar ku kasar su ce ba su mai sai aka ba su sandauna sai aka da aka ce ai ba su iya ba ai gara ma turawa ai ba su iya ba ai gara ma turawa sai aka kashe su sai Allah ya ce to su ma ba su iya ba sai aka ba su murtala kenan ko ko ba sa tallo su murtala duk ɗayan wasu rawanki suka hau su ma ce ba iya ba su ma aka hamfare su murtala ya hau aka ce bai iya ba aka kashe shi ana nan sai a wasan da ko wani gawan a gawan ne ko sai ya kuma gawan ya hau sai aka ce shi ma bai iya ba sai aka yi masa juyin mulki ana nan cewa ya hau cewa ta jo sai ya raduwa ko sai suka hau sai aka ce ai bukiya ba ana nan sai shagari aka ce ai mai iya ba banda wanka ba abin da iya sa riga kawai ya iya a ana nan ana nan sai buhari ya hau da ba ya hu da ta shaga ma ta ma shagari shi ke nan ana nan sai aka yi masa juyin mulki aka ce bai iya ba sai baban gida ya hu da baban gida ya hu shi ma aka ce bai iya ba sai aka ba shoyikan shi ma aka ce bai iya ba wannan kawai wannan da yarban kaza kaza kaza kaza shi ma ya sauka aka ba a bashi a ba ta aka ce ai bai ma iya ba aka sa mai guba ya mutu bayan ya mutu sai ga Abdulsalam aka ce yawwa kun ce sunan shi ma Abdulsalam da ya hau aka ce ai gara ma waɗancan duka na baya all shi ne kawai ko ne a to bayan shi sai ga Obasanjo aka ce ai gara ma Abdulsalam bayan Obasanjo sai rajuwa rajuwa shi ma ya rasu shi ma guba suka sa aka ce bai iya sai jonathan ya zo aka ce ka ai wanda da gara wadancan wannan mai marfa bai iya komai ba wanda gane halin mutane har yanzu ba wanda ya iya tun daga turawa na har yau ba wanda ya iya to shi kenan yana wuce sai buhari da aka ce ai masha Allah dama wancan karan ba a ba shi dama ba ne yanzu an ba shi dama ko ba ga abin ba to yanzu ka saurari mutane ka da abin da suke bai aka ce wancan da ake yin shugabanni ba a taɓa yin lalatattuwa kamar wannan har yanzu kuma su hutu ake to yanzu ga wani mai shi ma ya hawan shi tinubu ko zai hawo ne ko to shi ma Allah tabaraka ta'ala yana nan yana gaya masa asaran buku an yuhlika adubakum wa yastakhlifakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu su ma din waɗannan da za su hau Allah ya ba su mulkin kuma ya sa ido a kansu ya ga shin zagin da suke kai cewa ai Buhari bai iya mulki ba ya fata ƙasa abu kaza ya yi tsada ba tsaro ana kashe mutane su zagi iya yanzu haka Allah yana da yana kallon su Allah ya ba su mulki yana da yana kallon su tunda sun ce waɗancan ba su iya ba su gashi yanzu ya ba to su din za su iya ba ma fata a ce an ga Buhari ba ma fata kar a zuwa sani a ai gyara ma wancan bai muna roƙon Allah Allah ya gyara to amma kun san dalilin wannan duka wallahi lalacewar mu ne ba shi wa gabanin ba ba matsalar su bace matsalar bace shi Allah duk lokacin da aka juya mar baya to sai ya kawo shugabanni azzalimai ko da shugaba adami ne idan aka saba wa Allah ba zai yin adalci sai aga mulkin gaba ɗaya ya tabarbare ba daga wurin sa bane daga wurin mabiya ne saboda haka yana da kyau mu gyara halayen sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana kasan to shine suka ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam uzina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma jitana shi kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ce da su asira rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum bil ardi fa yanzura kayfa ta'maluna fiha ya kusata ubangiji ku ya halakar da makiyanku ya ba ku khalifanci a cikin ƙasa sai sa ido ya ga ku kuma wani irin mulki za ku yi a cikin ta Faɗan malamin Fir'aun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga cewa Fir'aun bai imani ba. Wata ke ala takabburihi ya wanzu a matsa girman kansa. Ibtalahu Allah bisirin. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce su da shekarun yunwa sai da aka shekara bakwai ana yunwa shi ne wa da hazana ala da wani
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد خذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون آه. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a cikin wannan aya wa laqad khazna ala fir'auna hakika mun riki fir'auna da shi da iyalan gidansa bisimina da shekarun yunwa sai muka turo yunwa sai da aka shekara bakwai ana yunwa a bisa waɗannan shekaru su ne sillin ƙaharu shekarun fari a kuhidu sai aka yi musu fari hatta nan yabka inda hushai ulmina sima har sai da ta kai ba su da komai na kayan marmari ba zaitun ba tufa ba inabi ba gwaiba ba mangoro ba lemu ba ayaba ba abarba ba kankana babu kayan marmari kayan itatuwa wanzari haka nan kayan shuka shinkafa gero masara alkama dawa acca da makamantansu su ma duka babu a jawo duk sai suka ji yunwa kasan yunwa tana natsar da mara kunya duk rashin kunya mutum yana jin yunwa za ka ji ya natsu shi yasa ake so a dinga yin azumi saboda azumi yana kawo tsoron Allah a cikin zuciya ku ji ba alaikum siyamu kama ku ji ba alal ladina min qablikum la'annakum tattaqun to sai suka ji yunwa wajen yunwa sai ta nazar da su wa nafsin min samarati kuma muka rike su da tauyewar ƴaƴan itatuwa la'allahu yadhakkaruna ko cewa su za su wa'azantu su koma wurin Allah tabaraka wataala su yi imani da shi fa idza ja'ahum al-hasanatu فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to saboda shugabanci idan wato kyakkyawan abin farin ciki ya same su fir'auna da mutanensa shi ne alkismu walgina wadata da kuma yabanya ƙaru da na hali zai ce ai wannan dama namu ne na sahiƙa mun cancanci haka wannan ya shukuru ana ya sai su zamanto ba sa gode wa Allah a kansa wato duk sanda aka shiga cikin wata nima ko wadata ko kuma wani abu na farin ciki sai su ce a dama wannan namu ne ai dama mun saba da waɗannan abubuwa amma idan aka shiga bala'i ko masifa ko yunwa sai ce musa ne ai da kafin ya zo da wannan sandar ba a yin wannan tun da ya zo da shumar sandar nan aka fara yin yunwa idan abun farin ciki ya samu wadata da ya banya ƙaru da na halin nastahikaha walan yashkuru alaiha ba za su gode wa Allah kanta ba wa in tuzibu sayyi'atun amma idan wato wani abun bakin ciki ya same su kamar shekarun yunwa kamar tauyewan kayan marmari da kayayyakin shuka da rashin abinci shi ne jadbun wa bala'un fari da kuma bala'i ya tsayyaru ya tasha'amu wato sai su canfa wannan al'amari sai su a shugubantar da wannan abu bi mutu sai su canfa sai su ce ai Musa ne wa mamma abu da shi da mutanen nan da suke tare da shi minal mu'minina kafin Musa ya zo da annabta kafin ya zo da sanda kafin ya zo da wannan farin hannun nashi mai shumanci ai ba a haka da muna zaman lafiya ga abinci ga wadata tun da Musa ya zo da shi da Haruna da waɗannan mutanen nashi shi kenan komai ya canza shi ne yadda ya rubi Musa sai su shumantar da wannan masifa da wannan wato fari da annoba ga annabi Musa wa mamma abu da shi da wanda suke tare da shi da mu'minina na daga bayan Allah mu'minai sai Allah ta'ala ya ba su amsa yace ala inna ma la ilaha illallah Fir'auna da mutanen sa su sani cewa wannan annoba da wannan fari da wannan yunwa da shekarun yunwa da suka shiga ba daga Musa bane daga Allah ne daga Allah ne inna ma da'iruhum wannan shu'umanci wannan canfi da suke cewa daga Musa ne inda Allah daga Allah ne ya tihim bihi Allah ne yake zuwa musu da shi walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawa daga cikin su ba su san hakan ba ba su san annama yusibuhum cewa abin nan da ke samun su min indihi tabaraka wa ta'ala daga Allah ne mai girma da daukaka wato mutane haka suke yanzu mutum zai zo ya zalunci wani muni idan ya cuce shi sai Allah ya ki shi sai ya turo wata masifa ko wani bala'i maimakon ya wa'azantu ya gane cewa ya yi kuskure sai ce jiba shafi to wannan yana janyo bala'i kan bala'i in ka cuci mutum Allah ya saka masa kuma ka ce shi ne wanda da shi ne abin ya same ka to ka ƙara wa kanka bala'i kan bala'i shi ne abin da ya cuci fir'auna da sun gane cewa wannan shekarun fari da wannan yunwa da wannan fari da yake samun su daga maguzancinsu ne da cutar annabi Musa da suka yi da kin sallama masa to da Allah ya yayi sai suka ce a wai wannan bala'i da wannan annoba da yunwa da fari wai duk Musa ne ma ya kawo su shi ne Allah ya ce ba daga Musa daga Allah ne walakin na aksarun la yalamuna sai dai mafi yawa daga cikin su ba su san cewa ma yusibu mu abin nan da yake samun su min indihi tabaraka wa ta'ala daga Allah ne mai girma da daukaka fakalu sai suka zamanto kullama atahum jaddun duk lokacin da fari ya same su ƙaru sai su ce ha za ki shirin musa wannan da shumancin sandar nan ce ta musa tun da musa ya zama da annabtan nan tashi ta ƙarya shi ke nan muke shiga bala'i wa kullama wadda zo khairan duk banda Allah ya ɗauki annoba da fari da yunwa da masifa ya kawo musu alkhairi da zaman lafiya ƙalu zai ce haza na sahiku dama haka da ya dace da mu wannan shi ne namu wancan na musa ne bala'i na musa ne rahama namu ne sharri na musa ne alkhairi namu ne yunwa musa ne ya zo da ita amma ƙoshi wannan dama mun cancanci mu ƙoshi kajuwa yau na banza wa ɗairu in ka dace ɗairu ko shuru shi ne canfi canfi mutum ce ai abu kaza bai tare ba ai dama tun da na fito daga gida na ga wani mai ido da ya wuce na san abu kaza zai faru ko kuma tun da na fito daga gida na ga wata shirwa ta yi nan hagu na gane cewa mutanen nan sun sa ni a gaba ko kuma rashin sa'a aka yi wallahi tafiya ne wani gari na ji za ka sauke ni a wani ɗaki ɗakin ƙofarsa tana kallon hagu wannan duk canfi ne canfi ne wannan duka to shi ne a tsayiru akwai tsayirun baraka akwai tsayirun shu larabawa suna yin canfi da yawa mazala suna sanar shi ne ya razu ya raba su da shi shi ya sa shehu ya kawo a nan ya ce kanin arabu ta ta sha'abu bai tsaye laraba sun kasance suna yin canfi da tsuntsu idan arada insanun safaran idan balarabe yana so ya yi tafiya tare da tsiyo sai ya zo bakin ruwa inda balbiru suke sai tashe su idan ya tashe su in suka yi hagu to ba sa'a idan kuma suka yi dama ya ce asha akwai sa'a to sai yi tafiya amma idan suka yi hagu to sai a fasa yi tafiya shi ne faɗi za a harba ɗayirun idan ya tashi tsuntsaye min janibin yaminu wato idan suka tashi suka yi dama sai a ce a ɗayirun baraka ɗayirun baraka wannan tsuntsun albarka ne akwai albarka a tafiyar ƙalu haza sani haza sani wannan akwai sa'a akwai ta annas safara ya kuru mubarakan cewa tafiya za ta zama jobi albarka wai za a raba ala janibin ya tsari amma idan aka yi rashin sa'a an tashi tsuntsaye sai suka yi hagu to sai a ce ba sa'a sai a ce ha za bayu wannan tafiyar babu sa'a annan safar ya kuru mashuman wannan tafiyar akwai shukumanci a ciki ba za a samu sa'a ba babu riba a cikinta wanda yake so ya ga wannan ya duba tafsirin kurdubi zai ji imamul kurdubi ya ce kanatul arabu ta yammana bisani laraba sun kasance suna yin arashi da canfi na tsuntsaye in sun yi dama wa huwa allazi yati min nahiyatil yamin sune tsuntsayen da suke tasowa daga bangaren dama wata tasha'abu bil bari sannan laraba suna yin canfi da tsuntsayen da suka taso daga hagu wa huwa allazi yati min nahiyatil shimali sune tsuntsayen da suke tasowa daga bangaren wato a hagu in ka duba tafsirin qurtubi juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da sittin da biyar za ka samu wannan to a kan wannan ne za ka ji shehu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ba wa nabi yani yana cewa a cikin diwanin zawai nafa'an nafa'an nafa'an jiyuri kulla husin wa gummadin wa ɗairin wa shurin katturi har bawari wa alhamana zikra al-habibi وملها من تكل لدى أدنى تناه القوانين نفعا ديوري Ubangiji tabaraka wataala ya koyi a cikin gidan daji na na faila. Duk almajiri na inda ya ɗan faila ne, to Allah ya koyi masa kulla shuni dukkan shugabanci wato canfi. laba'an diyoyi? Kulla mukutin wa gummati, dukkan bakin ciki da ɓacin rai. Allah ya goya gidajen almajirai na. Wa ɗairin ba ruwansu da maganar tsuntsun tsafi wa shunin ba sa canci. Kattuli harbawa ne waɗanda ‘yan tsubu ko bokaye. masu canfi suke nuna wa mutum in suna so su cuce shi sai a ɗauko tsuntsu kurciya sai a yi laya sai a rataya mata a wuya sai a tashe ta duk garin da ka je wai nan za ka je shausha mu in kai mana wannan kai za ka gudu kamar gari ba ku ba kuma mu idan ka je bakin teku ka tashi tsuntsaye don su hagu to namu dama za su yi baki da ba za su yi hagu ba Allah tabaraka ta'ala ya sa mu ba ma sharfi domin Allah ya sanar da mu ambatan Allah ya koyar da mu yawan yabo ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kankanin yabansa yana dakusar da kaifin basira mai basira sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun gani ko ba yi da kyau je dinga yin canfi yarinyar nan ina son ta da aure amma na lura tana yawan sa zobe a hannun dama ka san in kaga mace tana sa zobe a hannun dama to ba ba albarka a auren ta wannan duk zancen banza ne in kana son ta ka aure ta kawai maganar wani wai ta sa zobe ta sa a kafar dama ma bana ina fuska saboda haka kar a dinga yin canji a dinga yin addu'a a dinga yin addu'a addu'a ita ce maganin komai lamma kana asalin tasha'u lokacin da asalin canji wato shugabanci ya zama to ana yin sa ne bil ayi da tsuntsu saru sai laraba suka zama to ya ilkuna tsaira suna tashin tsuntsaye waya a nuna bishu waya a nuna ashum suna nufin canji ko shugabanci وكلف صلى الله عليه وسلم هذه المختلقات حقيقة ما قال صلى الله عليه وسلم يا كوري ولن كابي كاجي كركر كركري النبي يحنس قال يا شي لا شومة ولا ضيع babu tsuntsu na shumanci kuma babu canfi. Faman ta sha'ama wanda ya ji tsoron canfi farza an safari ya fito zai tafiya ya ga jemagi ya koma gida fakai kafara annabi ya ce ya kafar wai ya fito ne zai tafiya kawai sai ga jemagi sai ce la la la basa sai manzo Allah ce to wanda ya wannan hakika ya kafarta wannan hadisi al-Imam Ahmad shi ya fitar da shi a cikin musnadinsa daga Abdullahi ɗan Umar ya ce manzana sallallahu ya ce man raddatu diyarta min hajatin faqad ashraka duk mutumin da canfi ya komar da shi gida bayan ya fito zai yi tafiya akan wata bukata to hakika ya yi shirka kalu sai sabai suka ce ya rasulullahi ma kafaratu zalika to idan mutum ya haka menene kafara me zai yi Allah ya ji masa ƙara zai ce duk wanda ya wannan an ya kula a hadun kowane ɗaya daga cikin masu yin wannan aiki ya ce Allahumma la khaira illa khairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha khairuka so da in dai ka taɓa yin canfi to sai ka karanta wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faman tasha'ama farja an sabari fakar kafara wa man tasha'ama wanda koyan canfi fama ba ala safarihi sai ya ci gaba da tafiyar ta bai komo gida ba raja'an fi ma yafhamu wato saboda yana fatan abin da ya fahimta na cewa tsuntsaye sun yi dama shi ne min awalin ɗaya na daga halayen tsuntsaye fa zalika kufrin shi ma wannan kafirci bima jaa bihi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya kafirce da abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi wa yaqulu rasul ma yake sallallahu alaihi wa sallam yana cewa in kana shubu fi shay'in in akwai canfi a cikin wani abu to fa fi dari wal mar'ati wal faras a cikin abu uku ne in za ka yi canfi ma to gashi ka yi a cikin guda uku shumanci a cikin abubuwa ne guda uku na farko gida na biyu mata na uku abun hawa na uku shine abun hawa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaice shi daga abdullahi dan umar amma lafazin bukhari cewa yi in kana shumu في شيء ففي الجار والمرأة والفرس سيقول البخاري كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة حديث نفسه بير نا كاي بير da tisin da hudu shi ko sai muslim ya kawo shi a cikin kitabul salami babu irasi wal fa'al wa ma yakunu fihi min ash-shu'ub hadisi na 400 hadisi na 4100 da 29 To, menene alaman shumancin mace da har za ka canfa ta? Fa shukumul mar'ati gala'uha wa ukumuha.
shugabancin mace shi ne tsadar sadakinta sadakinta ya yi yawa kuma ta zo ba ta haihuwa to wannan kana iya sakinta sadaki ya yi tsada kuma ga shi ba ta haihuwa shi ne gala'uha wa ƙunuha wa shumuddari shi kuma gida ba menene shumancin gida da za ka canfa shi shi ne diku hawa mujawar tsari jirani suri gidan ya zama ya yi kunci ga shi ka zo da kai da matar ne a gidan yanzu 'ya'yanka bakwai kuma ciki da falo sannan kuma ga shi kana zaune da makwabta na banza ba su da kirki to wannan gidan shuni ne ka tashi ka bar shi yafi ka tashi ka bar shi yafi menene shugabancin abun hawa a da abun hawa shine doki ai yanzu kuma ana hawa mota ana hawa mashin da sauransu to shugabancin doki ko mota da har za ka yi canfa shi shi ne Allah yi guza a laihi auyura hana bihi bayan kuna min khairin shaidani shi ne dokin da ba a yin yaƙi da shi don ɗaukaka addinin Allah ko ba a yin sukuwa a kansa domin farin cikin haihuwar manzan Allah. A hau a yi murna, a yi sukuwa an haifi shugaban halitta sallallahu alaihi sallama to sai zama daga cikin dawakan shedan to wannan dokin karafi da shi kawai ko kuma wannan motar ba ka zuwa da ita masallaci ba ka zuwa da ita makaranta ba ka zuwa da ita mauridi ba ka zuwa da ita ziyarar waliyyai da malamai ba ka zuwa da ita wurin aikin kirki kullum kawo mota sai dai a je fashi a je club a to wannan motar shi umar ka canfa ta kawai karafi da ita kai duk abin da ka san cuta tana iya zuwa maka ta wurin shi ka sani cewa Allah ne yake amma ka rabu da abin yafi ka rabu da abin yafi ko waya ce take hana ka kiyamun laili da daddare rabu da ita samu karama da dai yanzu haka ka koma kana kiyamun laili ba tare da cewa wayar bace ta hana ka amma ka zama dalili to da ka sai ka faranta haza kaga wannan jawabi da aka kawo maka wayin ta baka koda wato ya faru anna rajulan cewa wani mutum tazawwaja wannan bayani da aka maka ya taɓa faruwa wani mutum tazawwaja ya auri imra'atan wata mata faka sura khairu sai alheri sai yawa fayan baki in sabu hado ya kamata ya rike wannan matar wannan jawabin da aka yi maka in ka fahimta idan ka auri mace daga aurenta sai kaga abubuwa suna ta buɗewa ƙofofin arziki suna ta zuwa zaman lafiya kwanciyar hankali kasuwa auren aiki an ƙara mai girma riƙe wannan matar da kyau karkai wasa da ita karka sha komai daga Allah ne ai mu mun san komai daga Allah ne a komai daga Allah ne mana amma komai Allah yana yin zare da dalili so da ka riƙe wannan matar da kyau wa in tazawwaja imra'atan idan ko mutum ya auri wata mata fa na kasar khairatuhu ko da fi qalbi anna zalika bi sababi muqaranati bil mar'a fa yanbaghi firawa idan ko mutum ya auri wata mata daga aurenta da yana da gidaje guda uku duk sai sai da su da koma gidan haya a wurin aiki kuma aka kore shi arzikinsa suna ta lalace da kome yana baya to babu laifi ya iya sakin amma kare tozarta ta kar kuma ya bayyana mata cewa ita ce kare wannan sai ya bar abinsa a zuciya sai ya kirkiri waɗansu ‘yan dalilansa sai ya sallame ka ‘yan ƙwarai kuwa kwarai sai ce shi yana so ya da gida ya samu abinci kuma shi ba ta mai abinci da wuri ba shi ke da ba ja a rajulun ila mari wata rana wani mutum ya zo wurin imamu na mari Allah ya kara mai yarda fakala sai ya ce da shi kuntu fi darin kafirun mali wa kafirun ahli wa bi'ati fa in taqaltu ila darin fa zahaba kullama ajidu fa lam yabqa indi shay'un yace da ina da wani gida ina zaune a wani gida sai dukiya ta arziki na ya dinga yawaita iyalai na suka yawaita kajarori na suka yawaita sai na tashi daga wannan gidan sai na koma wani gida ina komawa sai dukiya ta ta dinga baya iyalai na suka dinga mutuwa arziki na sai dinga raguwa sai imamu na malik sai ce ko ka zargi mata ka rabu da gidan gidan abin zargi imam malik ya ce ka bar gidan ka rabu da gidan in ta kil tashi an tilka jari daga wannan gida fahiyar zanimatun wannan gida abin zargi ne laisa annal arda kar ka dauka cewa wai kasa ta durru tana cutarwa au tamfa ko kuma tana amfanarwa kasa ba ta iya cutarwa kasa ba ta iya amfanarwa walakin sai dai idza waqa fi nafsil insani tasha'u bi shay'in idan wato wani dan can fican fiye dan fado a zuciyar bawa abin nan da yake samu na wannan ne to bayan bagi an yabu dalilu to ya kamata ka dan nisanci wannan abin da kake canfawa ba laifi dan mutum ya ya ya koma wani gida ya daina shiga damuwa da kunci ya bar gidan ko kuma ya auri wata mata sai ga arzikin sai yana ba yana ta samun matsaloli a cikin harkokinsa babu laifi ya sake ta ba wai don cewa ita ce ta janyo ba a saboda shakku da yake faduwa a cikin zuciyarsa to daga fayan baki an yafu da minhu ya kamata ya nesa da wannan abu tahiran da imani dan ya tsarkake imaninsa wa kanu to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu ba ya tsayi da runa suna yin canfi war rasulu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa idza waqa fi nafsil insani shay'un min at-tabayyur idan wani abu ko dan kadan ya fado a cikin zuciyar mutum na canfi fal yaqul to ya kokari ya ce Allahumma la khayra illa khayruka wa la khayra illa khayruka la yati bil hasanati illa Allah wa la yadhhabu bis sayyiati illa Allah wannan ya zo a cikin sunan Abi Dawud daga Ahmad bin Hanbal da Abubakar bin Shayba al-Mana suka ce wakiu ya ba mu labari daga Sufyan shi kuma daga Habib ibn Ali Sabi shi kuma daga Urwa ibn Amir yace Ahmad al-Qurashi ya ce an ambaci canfi a gaban Annabin Rahama sallallahu alaihi wasallam tsimbin shumanci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ahsanuha al-fa'lu wala taruddu musliman فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يرفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وأن سنن أبي داود كتاب الطب باب في السيرة حديث ندبو أكد تليه دشاك بس duk sanda mutum ya fi irin wannan yana da kyau ya karanta wannan addu'a domin gudun kar imanin ya samu matsala amma fa ba laifi dan ka rabu da matan ba laifi dan ka rabu da gidan amma ka karanta wannan addu'a dan in ba haka ba akwai matsala kana dauka wani Allah zai yi maka wani abu saboda abin da yasa zaka sake ta kar ka zauna da ita kana cutar da ita kar ka zauna da ita kana zargin ta kar ka zauna da ita kana da shakka a cikin imani yasa ka sake ta dan ka zauna lafiya
اليوم هامت اليوم هامت
saboda haka yana da kyau idan mutum ya ga irin wannan ya karanta amma ya sani fa la yadurruhu ma waqa fi nafsihi ka sani cewa duk abin da ka ji ya faru a cikin zuciyarka min tashahumi na daga shumanci aw ta da yurin ko kuma canfi na tsuntsu fala ya zurru ba zai cutar da kai karka ta to ya ce wanda ya kafirta ko ya zama mushriki da ka ji a zuciyarka kai maza ka karanta wannan addu'a ka sani cewa wannan ba zai cutar da kai ba wa qalu ma ma shatina وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا ما ما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين To, كلما وقعت آية duk lokacin da wata aya wato mu'jiza ta bayyana daga hannun Annabi Musa Fir'aun ya ganta kuru-kuru maimakon ya imani da shi da mutanensa ya tuba ya koma ga Allah sai shi a Musa mahamata dinarihi min ayatin duk ƙoƙarin da za ka yi ka zo mana da wata aya wato mu'jiza min ayatin daga cikin ayoyin ubangijinka lika tsara na biya don kai mana fa'ido da ita hanyoyi da fa'ido don kai mana sihiri da ita to ka sani fa ma na hannu laka da mumini na ba za mu taɓa yin imani da kai ba haka fir'aun yake idan matsala ce matsala yanzu kaga da aka yi shiga shekarun yunwa fir'aun ya ji yunwa ya ji yunwa ka san kullum raƙumi ke ci to kuma aka shiga yunwa ya kasa hakuri kawai sai zo ya samu annabi Musa ya ce ka san Allah nan na kare ba da Allah ka sa baki eh ka sa baki idan aka yayi za mu yi imani Musa za mu yi imani za mu yi imani ne za mu yi a yayi mana shikenan ana yayewa sai Fir'auna ya zauna a fada ya ce ba na ga muku ba inni ana rabbukum al'ala ai mun tausaya muku da shi ne muka ɗauke yunwan muka kawo wadata zauna ga kowa ya je ci abinci idan annabi Musa ya zo ce to yaya ba ku yi imani ba sai su ce mahamata bina bihi min ayati jidda sarana biya fa ma nan da bi mu'mini duk kokarin da zaka yi duk abin da zaka zo mana da shi na mu'jiza na aya ba za mu taɓa yin imani da kai ba ko me za ka aikata ba za mu yi imani da kai ba kullama waka da ayatin duk sanda wata aya ta bayyana raja'u ila musa sai su tafi wurin annabi musa an yad'u allah lahum ya roƙa musu allah an yashiba anhum azaba allah ya yaye musu wannan azaba fa idza kashafahu in allah ya yaye fa innahum mu'minun cewa su za su yi imani fa idza kashafahu allah in allah ya dauke wannan azaba ko wannan masifa ko yunwa yarji'u ila halatihim faqat sai su koma cikin halinsu kawai na saban Allah da maguzanci ba za su yi imani ba wa qalu hadhihi kalma sai su dinga faɗin wannan kalma ma'ana ta tina da yin ayatin duk wani abu da zaka zo mana da shi na daga aya wato mu'jiza yadda hana na ja dan ka sihirce mu da ita kai mana kulumboto kai mana sujjabaru kai mana rufa'ido fama na hannu da kalimumi ne ba za mu taɓa yin imani da To daga nan Annabi Musa ya ga abin ya ci ci ya ci cinyewa fada'a alai sai musu bakar addu'a mugunyar addu'a to sai musu addu'a shi kuma Allah sai ya amsa shine ke ga mana fa arsalna alaihim tufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da Musa ya addu'a sai muka amsa fa arsalna alaihim tufana sai muka turo musu ruwa da iska amma ba irin tufanin annabi Nuhu ba wanda ya cinye duniya baki da ba irin wannan dufanin ba a ruwa ne muka turo mutum yana cikin gida sai ruwa ya shiga gidansa har ɗaki ba dama ya zauna ba dama ya kwanta sai ne ya tsaya in yana da yara ƙanana sai ne ya dura su a wuya haka za a kwana mara ba shakenci ba Allah ya san maganin kowa ya za ka ga fir'auna a tsaye ba zama ba kwanciya al-dufan ana fassara shi da al-madaru war rihu ana fassara shi da al-garbu ana fassara shi da as-sa'ud shine dufan kuma ana fassara shi da al-maut sai muka aiko musu da ruwa da iska da silmiya da kuma kwalara da kuma mutuwa lamma madadis sunurul mujdibatu lokacin da shekarun nan na fari shekarun yunwa suka wuce waja'at sinunu muktiba sai kuma shekarun wadata shekarun yabanya suka zo kasratul amta sai ruwan sama yayi yawa wa kasran nabat sai tsirrai suka yawa itatuwa shuke shuke abinci ya wadata ganyaye suka fito kowane shatar hankali ya kwanta wa kasran kullu khairi dukkan alheri ya yawaita karu kawai sai suka ce ai ba wani Musa bayan kuma sun suka je suka roƙe shi ba yi addu'a Allah ya yi sai suka ce a duniya haka za faɗa da Allah ku rabu da wani Musa ba wani annabta dama duniya haka take yau wahala gobe daɗi da in ka ji yunwa yau gobe sai ka ga ka koshi in ka rame yau gobe sai ka kiba in ka haɗu da kaskanci yau gobe sai ka haɗu da buwaya saboda haka kawai hali ne kawai ba wani annabta ba Musa bane taratan jadbun wani lokaci yabanya wa taratan jadbun wani lokaci fari walaysa hadha bi ayatin lillah wannan bai da cikin ayoyin ubangiji fama nunin dan haka mu ba za mu yi imani ba to da annabi Musa ya ga sun bijire da alayhi Musa sai annabi Musa sai musu bakar addu'a fa waqa lahum dufan sai ambaliyar ruwa ta zo dakalatin yawo a ragin ruwa ya dinga ambaliya yana shiga jigaddajinsu hamsa na atil buyuti minan niyayi sai da ɗakunan kowane bakin ɗin ya cika da ruwa sab aka ayyayi sai da aka kwana bakwai ruwa bai janye ba kun gari ko da filmari tsibdawa sun jirmi a cikin ruwa kullum ya tilmawu ila turkutihi kowane ɗaya daga cikin su ruwa ya zo masa bakin makogoro kuma a tsaye fa halakar jami'a amwalin sai da dukkan dukiyoyinsu ya halaka wa mawashihim da dukkan dabbobinsu faɗa da gomin musa sai suka sake dawo musa suka ce musa wallahi dole dai ne sai dai an haɗa da kai ba wallahi Allah nan fa naka yi musa da Allah a roƙe shi na'am to da alayhi musa fa qala mudufanu dakhalat al-miyahu aradihim famtala al-buyut min al-miyah sab'ata ayyam hum gharibun fil ma'i kulluhum yatil ma'u ko ba nan bane ila turkuti kowannen su sai da wuya ruwa ya zo bakin makogoransa idza wa qafa idan ya tsaya la yumkin an yajlisa bai da ikon da zai zauna kaga ba maganar bacci ke kwana bakwai a tsaye wala yumkinu an yandaji a ba daman yake shinge da balle ya kwanta bakau suka wanzu kufan a tsintsi mazansu da matansu ga yara a saman wuya kowa ya ɗora ɗan a wuya dan ka da ɗanka mutuwa zai ruwa za ta zai shanye shi wala yumkinu an yandaji a babu daman a shinge da balle a kwanta bakau suka wanzu kufan a tsintsi wal ma'u ruwa fi taraqihim ya zo bakin makogoro fahalakar jami'a amwalihim don haka dukkan dukiyoyinsu suka dilmi a ruwa wa mawashihim dabbobinsu duk suka mutu fada da gomin Musa sai suka dan sake dawa wurin annabi Musa suka roƙe shi an yadullah an yadullah ya roƙa musu Allah an yakshifa haza wai Allah ya yi musu sai za ka shafa hu yuminuna dama aka ce sai zan ce ya Musa kudana rabbaka da in ka shafta annar rizla lanuminanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il ya Musa ka roƙa mana Allah dama Allah ya yi maka alƙawari cewa in mun daina maguzanci mun daina zalunci mun zama adalai Allah zai yaye mana masifa kuma zai kawo mana zaman lafiya saboda ka in ka roƙi Allah ya yaye mana za mu saki bani Isra'ila ka tafi da su duk ƙasar da kake so za mu daina azabtar da su za mu daina bautar da su to idan annabi Musa ya addu'a sai Allah ya yaye sai su ce wallahi duk wata mu'jiza da zaka zo da ita ba za mu yi imani da kai ba ba wata mu'jiza dama duniya haka take kawai yau wahala gobe lafiya sai idan ya roƙa musu Allah Allah ya yi musu zafi imani falan ma kashafa Allah hada lokacin da Allah ya yi musu wannan baqau shaharan sai da suka yi kwana 30 wata guda ba wata annoba ba masiba Annabi Musa ya yi addu'a Allah ya yayi nabatar ushubu sai itatuwa suka tsuro aka samu itatuwa wa kasratin nabatatu aka samu tsirrai waka sura alkhairu alkhairi ya yawaita qalu hadha khairun ja'ana faqad laysa bi ayatin kace wannan kawai alheri ne ya zo mana kawai babu wata ayar Allah babu wata ayar Allah to haka suka dinga yi duk sanda suka shiga cikin wata masifa sai su roƙi annabi Musa sai ya roƙi Allah idan Allah ya yi zai ce ba daga Allah ba ne daga wurinsu ne to haka suka dinga yi har dai ƙarshe Allah ta baraka ta ya harkar da fir'auna lokaci ya kawo jiki za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu dora daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahad ya baru ya witru ya ainul muradi ajab يا من لا له شبه كلا ولا ولد عجز وبين نفرج كرمه ابدا يا من لا شجع له عقل ولا نيد انت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حب يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا عسل للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانساج يا عمد صل وسلم على خير الورى سيدنا محمد آل يا سيدنا سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالها والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين